أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari mu a wannan safiya ta talata a yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama tana da shekara 445 wanda yake daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul bakara wanda in ban manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 96 inda Allah madaukakin sarki yake mana bayani akan cewa yahudawa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min allazina ashraku zaka samu ba yahudi yafi kowa son jimawa a rayuwa kamar yadda muka ji Allah ya kalubalance su cewa in har da gaske ne faɗin da suke rai cewa wai in an je lahira su kaɗai ne rabautattu a lahira duk wani wanda ba ba yahudi ba ya yi asara to su yi burin mutuwa inda gaske suke yi tun da ai suna son allah inna da gaske suke faɗi suna son allah allah yana son su da haka su yi addu'a mana allah ya ɗauke su ya mai da su zuwa gare shi tun da masoyi ya gamu da masoyinsa ya abin farin ciki ne to allah ya ce amma har abada walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce har abada ba za su taba burin mutuwa ba saboda me saboda abubuwan da ayyukan suka da hannuwan suka aikata su ma sun san sun yi abin da ba daidai ba sun tafka shirkoki da abubuwan da suke masu ja musu bala'i a gaban Allah ran tashin alkiyama wannan yasa ba za su yi burin mutuwa ba balle su je su gamu da Allah da haka Allah ya ce zaka same su sun fi kowa son rayuwa ɗayansu zai yi burin ina ma a tsawaita rayuwarsa ya shekara dubu amma Allah ya ce ko da ya shekara dubu in bai yi aikin alkhairi ya yi imani ba wannan shekaru dubun da ya yi ba zai nisantar da shi daga azaban Allah ba Allah ya sa mu dace tsare mu daga azabansa za mu tashi kan aya ta 97 Allah ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kul ka ce da su man kana aduwwan li jibril duk wanda ya zama abokin gaban jibrilu ne yana gaba da mala'ika jibrilu to fa innahu nazzalahu ala qalbik malaika jibril shine ya saukar da alqur'ani a cikin zuciyarka musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi wa hudan alqur'ani shiriya ce wa bushra lil mu'minin alqur'ani bishara ce ga mu'minai man kana aduwwan lillah wanda ya zama abokin gaba ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa fa inna allaha aduwwul lil kafirin to lallai tabbas babu shakka Allah shi ma yana gaba da kafirai Allah baya kaunan kafirai wannan ayan malamai sun tattauna akan menene dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan ayar kul man kana aduwwal li jibril sai dai kusan duk malamai sun ittifaki cewa Allah ya saukar da wannan ayan ne domin ya mai da martani zuwa ga yahudawan cikin banu isra'il a mai da musu martani inda malamai suka kawo nasoshi shine menene tambayan da suka yi ake so a mai da musu martani al'imamul kurdubi a cikin tafsirinsa aljami'ul ahkamil qur'an haka na al'imamu ibn kathirin da sauran malaman tafsiri sun kawo asarai wanda wanda ya fi shahara a cikinsu shine hadisin abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ya ce hadarat isabatun minal yahudi rasulallah sallallahu alaihi sallama wasu mutane cikin yahudawa sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi sallama faƙalu sai suka ce da shi ya abal qasim suka ce da shi ya baban alƙasim haddithna an khilalin nas'aluka anhun muna so ka ba mu amsan wasu tambayoyi da za mu maka la ya alamuhunna illa nabi mun san cewa duk duniya ba wanda ya san waɗannan amsoshin in ba annabi ba in dai kai ba annabi ba ne ba za ka san waɗannan amsoshin ba da haka muna so ka gaya mana faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salu an ma shi ito annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ku tambayi duk abin da kuka dama ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على بني سيدي كافين كل تنبيا مي الكوري دو إرن الكوري دا النبي يعقوب يدوكا دا إعانسا مي رنسوا لئن أنا حدثتكم شيئا فعرف- فعرفتموه لتتابعني على الإسلام لتتابعني على الإسلام idan kuka tambaye ni na ba ku amsa kuma kuka tabbatar daidai na faɗa za ku bi ni akan musulunci za ku musulunta kun yadda faƙalu zalika lak sai suka ce eh mun yadda faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi saluni am da su yace musu saluni amma shi'tu to ku yi tambayar da kuka ga dama faƙalu sai suka ce akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhum yace suka ce wasu abubuwa guda hudu muke so maka tambaya akai ka bamu amsan su na farko suka ce akhbirna ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura tambayan farko suka ce ai Allah a cikin Qur'ani ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura Allah ya ce dukkanin abinci halal ne ga banu Isra'il sai dai banda abincin da annabi yaƙub ya haramta ma kansa kafin saukar da attaura sai suka ce to wani abinci ne annabi yaƙub ya haramta ma kansa kafin saukar da attaura wannan tambayar mu ta farko ce kenan tambaya ta biyu suka ce wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul yi mana bayani yaya maniyin mace yake ya maniyin namiji yake na uku suka ce wa kaifa yakunu dhakaru minhu wal untha yaya ake samun haihuwan ɗa namiji ko ya mace bayan saduwa wa akhbirna bi hadha an-nabiy al-ummi fi al-layl wa waliyuhu min al-mala'ika suka ce sannan wannan annabin da yake ummi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kai din kiran da kace kai annabi ne to yi mana bayani yaya kake a bacci wane ne kuma majibancinka cikin mala'iku wa yake kawo maka wahayi mun ji tambayoyinsu guda hudu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su alaikum ahadullah la in ana anba'atukum latatabi'u latatabi'unni annabi yace kun fa tuna fa kun yi alƙawari tsakaninku da Allah in na ba ku amsa za ku bi ni ku musulunta fa aqahu ma sha Allah min ahdin wa mithaq suka ba suka yi alƙawari suka yi rantsuwa suka ce wallahi in dai ka ba mu amsa za mu musulunta faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shattuku billadi anzala taurata ala musa annabi ya ce ina gama ku da allah da ya saukar da attaura ma annabi musa alaihi salatu wasalam kaga wannan yana cikin usulubin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai ce allah da ya saukar mun da alqur'ani ba saboda sun nuna ba su yadda ba amma sun gamsu sun yadda cewa allah shi ya saukar da shi ya saukar da attaura ma annabi musa daka ya ce tsakaninku da allan da ya saukar da a taura mu annabi musa hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub marida mardan shadidan fa tala saqamuhu min kun iya tunawa kun san cewa annabi yaqub alaihi salatu wassalam yayi rashin lafiya mai tsanani rashin lafiyan yayi tsawo fa nazara allah fa nazara lillah yayi ma allah alqawli la in afahu allah min saqamihi in Allah ya ba shi lafiya ya warkar da shi daga wannan cutan da yake yi la ya harimanna a habbar da'ami wa sharabi ilaihi zai haramta ma kansa mafi soyuwan abinci da abin sha zuwa gare shi kun tuna annabi yaqub yayi wannan alƙawarin wa kana ahabbu da'ami ilaihi luhumal ibli kuma mafi soyuwan abinci a gare shi shine naman raƙumi wa ahabbu sharabi ilaihi albanaha mafi soyuwan abin sha a gare shi shine nonon raƙumi ya yi Allah alkawari in Allah ya bashi lafiya to zai haramta ma kansa duk wani abu zai haramta ma kansa mafi soyuwar abinci da abin sha a gare shi faƙalu sai suka ce Allahumma na'am suka ce eh tabbas wannan ka faɗi gaskiya wannan ka amsa tambayan farko abincin da annabi yaqub ya haramta ma kansa gabanin saukar da attaura shine naman raƙumi da kuma nunan raƙumi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma shahad alaihim Allah ka shaida gashi nan sun ce na faɗi gaskiya wa unshidukum billahi allazi la ilaha illa huwa annabi ya ce ina hada ku ina gama ku da Allahn da babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi kaga na farko sai ya ce Allahn da ya saukar ma annabi Musa da attaura wannan na biyu kuma sai ce allan da ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi domin in har sun yadda da tabbas allah ne ya saukar ma annabi musa a taura to sun gamsu a cikin attaura allah ya saukar da kar a bauta ma kowa in ba shi ba saboda haka annabi ya ce musu alladhi anzala taurata ala Musa Allah nan dai da ya saukar da at-taura mu annabi Musa wanda ba wani abun bauta da gaskiya sai shi hal ta'lamuna anna ma ar-rajuli abyad ghaliz shin kun san maniyin namiji fari ne mai kauri wa anna ma al-mar'ati asfar raqiq shin kun san maniyin mace yellow ne kuma tsalalin shi bai da kauri kun san haka fa'ayyuhuma ala a lokacin saduwa duk wadda ɗaya daga cikinsu ya rinjayi ɗaya kana waladu zakaran bi iznillah kana lahul walad sai zama ɗan ya zo daga jinsinsa wa shubuhu bi iznillah sai kuma a samu kama da izinin Allah wa idza ala ma'ur rajuli ma mar'ati idan maniyin namiji ya rinjayi maniyin mace kanal waladu zakaran bi iznillah sai zama yaron ya zo a namiji da izinin Allah wa idza ala ma'ul mar'ati wa ar-rajuli kanal waladu unsa bi iznillah idan maniyin mace ya rinjayi namijin to sai ya zama cewa haihuwar abin da za a haifa an samu ya mace da izinin Allah kun san da wannan qalu suka ce Allahumma na'am suka ce eh tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allahumma shahad Allah ka shaida sai ce wa unshidukum billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa ina gama ku da Allah da ya saukar da at-taura mu annabi Musa hal ta'lamuna anna hadha an-nabiy al-ummi tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu shin kun san cewa wannan annabin idanunsa ne suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci annabin yana bacci ba irinmu ba ne mu da idanunmu da zukatanmu duk bacci suke yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci idanunsa ne suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci yasa duk abin da ya gani a cikin baccinsa a mafarkinsa tabbas ne gaskiya ne mu kuma in ka gani a mafarki a dogasu a halamin ne abu ne wanda labari ba wahayi ba ne za ka yi mafarkin gashi an biyo ka kana ta gudu kana ta gudu ka kukuje ka kukuje sai kuma ka tashi ka ganka warai akan gado ba abin da ya faru wani lokacin ma ka yi mafarkin mari ma ka mutu kuma sai ka farka saboda ka suka ce Allahumma na'am suka ce eh tabbas haka ne wannan annabin idonsa na bacci zuciyarsa ba ta bacci qala sai ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida Kalu sai suka ce an tal'an suka ce to yanzu saura tambaya na ƙarshe a nan dagan take fa haddithna man waliyuka min al mala'ika to ga ya mana waye majibincinka cikin mala'iku wake kawo maka wahayi fa indaha nujami'uka aw nufariquka suka ce to anan ne zamu yi shawari shin zamu tafi tare da kai ko zamu raba gari faɗa mana waye majibincinka cikin mala'iku Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna waliyi jibril majibinci na cikin mala'iku shine mala'ika jibril walam yab'ath Allahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuhu Allah bai taba aiko wani annabi ba tun gabanin zuwa na face mala'ika jibrilu shine majibincinsa shi ke kawo masa wahayi shi ke zuwa ya ce masa ga abinda Allah madaukakin sarki ya ce qalu sai suka ce fa'in da hannu fari kuka suka ce aito a nan ne kowa za mu raba gari da kai a nan ne za mu rabu da kai lauka na waliyuka siwahu minal mala'ikati ta ba'anaka wa saddaƙna suka ce inda a ce majibincinka cikin mala'iku wani ne ba jibrilu ba da mun bi ka da mun gaskata ka ƙala sai annabi ya ce fa ma mana'akum an tusaddiqu to me yasa ba za ku gaskata mala'ika jibrilun ba ƙalu sai suka ce fa innahu aduwuna suka ce ai mala'ika jibrilu abokin gabanmu ne muna gaba da shi shi ne ce fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ce kulman kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah Allah ya ce ka ce da su duk wanda ya ce maka shi yana gaba da mala'ika jibril to mala'ika jibrilu shine dai ya saukar da alkur'anin nan a cikin zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadai yana mai gaskata abinda ke tattare abinda ke gaba gare shi wa hudan kuma shiriya ce wa bushra lil mu'minin kuma bishara ce ga mu'minai fa ba fa indaha a lokacin ne ba'u bi ghadabin ala ghadab suka juya da fushi akan fushi Allah ya fushi da su saboda sun kari alkawarin Allah kuma sun tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a duk abin da ya basu na amsa gaskiya ya basu to wannan ita ce ruwayar da galibin malamai suke kawowa wanda ita ce ruwayar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin musnad dinsa ita ce ruwayar da al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin a cikin tafsirinsa a al-Imam Ibn Ishaq babban malamin tarihi ya rawaito ruwaya ruwaya ce da ta zo mursala daga ciki ya kara da cewa suka ce fa akhbirna anir ruh ka ba mu labari game da ruhi wane ne ruhi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin da Allah ya ce ruhi amintacce shi ne saukar da alkur'ani to wane ne wannan ruhin ƙala sai ce unshidukum billahi wa ayatihi inda bani isra'il ina gama ku da Allah da ayoyinsa da ke tattare da banu isra'ila hal ta'lamuna annahu jibril shin kun san ruhin nan shine jibrilu wa huwa alladhi ya'tini kuma shine yake zuwa mu yake kawo mu wahayi qalu na'am sai suka ce eh walakinahu lana adu suka ce sai dai mala'ika jibrilu abokin gaban mu ne ba ma san shi baya kaunan mu wa huwa malakun inna ma ya ati bi shiddati wa safkid dima suka ce ai matsalan shi mala'ika jibrilu inda kaga ya sauko ƙasa to ya kawo tsanani ne ko zub da jini shi ake turawa je halakar da mutane shi yasa ba ma san shi ba ma kaunan shi falaula zalika taba'nak amma da ba din haka ba da mun bika da mun musulunta da haka sai Allah ya saukar da kulman kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah haka na akwai ruwaya da ta zo cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal allah maɗaukakin sarki ya allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama ya nuna cewa sun masa tambayoyi ne guda biyar saɓanin wancan ruwayan da muka ji sun mai tambayoyi guda hudu ya ce na farko sun tambaye shi akan cewa ka ba mu labari daga cikin alamomin wannan annabi sai ce daga cikin alamomin duk wani annabi shine idanunsa suna bacci zuciyarsa ba ta bacci suka ce tambaya ta biyu ya ake samun haihuwar namiji ko mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maniyin namiji da mace suna haduwa duk wanda nashi ya rinjayi ɗayan to sai ya zama haihuwan da za a haifa za a haifi jinsinsa ne na uku suka mai tambaya game da abin da annabi yaƙub alaihi salatu wassalam ya haramta ma kansa wanda muka ji shine naman raƙumi da kuma nonon raƙumi na hudu wanda shine babu a cikin wancan ruwayar suka ce akhbirna ma hazar ra'ad suka ce wannan tsawon da muke ji in ana ruwa me shi yi mana bayanin shi sai annabi ya ce malakun min mala'ikatillahi azza wajal wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah muwakkalun bistihabi baina yadai biyadaihi shine aka wakilta shi da ya dinga kula da gajimarai a hannunsa aka bashi au fi yadihi mihraqun min nari a hannunsa akwai wata kamar guduma ko sanda ta wuta yazjaru bihi sahab yana dukan hadiri da shi sai ya daki hadiri da shi ya suquhu haythu amarahu Allah azza wa jal yana kora hadirin zuwa ga inda Allah ya umarce shi inda Allah yake so a yi ruwa qalu sai suka ce fa ma hadha sautu alladhi nasma'uhu to sautin da muke ji na karan nan menene shi qala sai ya ce sautuhu yace shine sautin wannan dukan da yake yi da wannan guduma ta wuta yana dukan wannan hadirin to shine sai a ji gari ya yi tsawa suka ce eh ka faɗi gaskiya to sai suka ce to tambaya ta biyar wane ne majibincinka cikin mala'iku ya faɗa musu sai suka ce a to ai dama a nan ne kuma za a samu matsala saboda mu dama mala'ika jibrilu ba kaunar shi muke yi ba da haka allah ya ce kulman kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah to kalman jibril suna ne daga cikin sunayen mala'ika mala'iku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce na ga mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai guda 600 idan ya baza guda biyu yana rufe gabar da yamma kudu da arewan duniya Allah kuma dama ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ard jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda shine mahalicin sammai da kasai wanda ya kage halittar sammai da kasai sai ce ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba Allah shine wanda ya sanya mala'iku suka zama 'yan sako wannan da fuffuke biyu wannan da fuffuke uku wannan da fuffuke hudu sai ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙari akan abin da ya ga dama cikin halittansa yana ƙara ma wani mala'ikan fuffuke sama da biyu uku hudu har zuwa masha Allah saboda haka suna ne daga cikin sunayen mala'iku mala'ika wanda kuma shine mala'ika mafi daraja shine Jibril alaihi salatu wassalam shine wanda Allah ya wakilta shi ya dinga kawo ma annabawa da manzanni wahayi kamar yadda muka ji Jibril yadda muka saba da shi wasu kira'o'in suna karantawa da kulman kana aduwal lijabra'ila madadin a kira'ar da muka saba da ita mu ce kulman kana aduwal lijibrila yadda muka saba jibril jibril jibril to don haka wasu daga cikin a kira'o'i suna karantawa da jabra'il wasu kuma suna karantawa da jabra'il kaga an ce jabra'il an yi kasirin a raunin ba yi mata madda ba in an karanta da jabra'il an yi marawun din madda to malamai sun tattauna akan menene ma'anan sunan jibril imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo ya ce ikrama yana cewa kalman sunan jibril suna ne wanda ke haɗe da kalmomi guda biyu shine jibir da kuma il jibir da il kamar mika'il da israfil to mik kalma ce daban israf kalma ce daban ilu kalma ce daban ya ce to ma'anan da jibir da mik da israf duka suna nufin abd bawa il ya ce shine allah saboda haka an ce jibril ana nufin abdullah israfil abdullah mika'il duka ana nufin abdullah ana nufin bawan allah to wannan wasu daga cikin wasu malamai kuma sun ce a duka wa'annan sunaye sunaye ne na ajamawa suna ne ajami wanda bayi da ma'ana a larabci wallahu alam wannan dai sunan mala'ika ne wanda Allah madaukakin sarki ya wakilta shi ya dinga kawo wahayi kamar yadda Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ya kawo sannan ya ƙara da ruwayan Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda ya ce ya ji Abdullahi ibn Abdullahi ibn Salam ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin yana fafutukan neman addinin gaskiya da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi zan maka tambayoyi guda uku ba wanda ya san wannan amsa in ba annabi ba ya ce na farko shine ma awwalu ashraqi sa'a daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama da za su bayyana wacce ce za ta fara bayyana wa ma awwalu ta'ami ahlil janna in yan aljanna sun shiga aljanna menene farkon abincin da za su fara ci wa ma yanzi'ul waladu ila abihi aw ila ummihi wa ma yanzi'ul walada ila abihi ay aw ila ummihi me ke ja yaro ya karkata zuwa ga bangaren mahaifiyansa ko mahaifinsa Ƙala sai annabi ya ce akhbarani bihin da jibril anifan ai ɗazu ɗazun nan mala'ika jibril ya zo ya gaya mu Ƙala sai ce jibril jibril kuma Ƙala na'am ya ce eh Ƙala sai abdullahi bin salam ya ce ai zaka aduwul yahudi minal mala'ika ya ce to ai mala'ika jibrilu ai abokin gaban yahudawa ne cikin mala'iku mu yahudawa ba ma son shi da aka sai ce annabi sai karanta wannan ayan قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله yace da shi amma awwal ashraqi sa'a alaman farko da manyan manyan alamomin tashin alkiyama da za su bayyana fanarun tahshirun nasa min al-mashriqi ila al-maghrib wuta ce da za ta zo tana kora mutane daga gabar suna yin yamma za ta kada mutane tafiya kawai suke yi sai sun je sun yada zango sun dauka ta tsaya sai su ga ta sake tinkaro su sai ta tana kada su wa amma awwal ta'amil jannati ta'amin ya'kuluhu ahlul ahlul jannati fa ziyadatu kabidil hut amma abu na farko da yan aljanna za su fara ci shine farfesin kifi shine abin da yan aljanna za su fara ci wa idza sabaqa ma'u ar-rajuli ma'a al-mar'ati naza'a al-walada wa idza sabaqa ma'u al-mar'ati ma'a ar-rajuli naza'at idan maniyin namiji ya rinjaye mace ko maniyin mace ya rinjaye namiji to shikenan sai ya zama duk wanda maniyinsa ya rinjaye ɗayan sai ya zama a yaron ya fito a jinsinsa kuma ya yi kama da shi faƙala sai ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai abdullahi bin salam ya ce wallahi na shaida cewa ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai allah kuma kai manzon allah ne sai ya musulunta faƙali sai ce ya rasulallah ya manzan Allah innal yahuda ƙaumun bahat kaga yahuda wannan ƙaumu bahatin ƙaumu buhutin yahuda wannan mutane ne masu ƙage da ƙarya wa innahum in ya'lamu islami qabla an tas'alahum yabhatuni idan suka san cewa na musulunta kafin ka tambaye su to za su mun ƙarya suna da kage da sharri in suka ji labarin na musulunta kafin a yi musu tambaya to za su mun kage faja'atul yahudu sai ga yahudawa sun zo faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayyu rajulin abdullahi bin salami fikum sai ce annabi ya ce abdullahi bin salamin a cikin ku kan wani irin mutum ne shi wani matsayi yake da shi a cikin ku faƙalu sai suka ce khairuna wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina suka ce ta ayi abdullahi bin salam zababbe dan zababbe kenan shugaba dan gidan manya babba dan babba qala sai yace ara'aytum in aslama abdullahi bin salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu me za ku ce in abdullahi bin salam ya musulunta fa qalu sai suka ce a'adahu allah min zalik suka ce ka ina Allah ya tsare shi daga musulunta abdullahi bin salam a'a ba zai musulunta ba faƙarja abdullahi faƙala sai abdullahi bin salam dama ya ɓuya yana jin mai ake faɗi sai ya fito sai ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce ya faɗi a gabansu ya ce na shaida ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzan Allah ne faƙalu sai suka ce sharruna wa bunu sharrina suka ce ai dama wannan ka gan shi ɗan banza kenan a cikinmu mafi sharrinmu kuma ɗan gidan mutanen sharri kaga da sun ce khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina yanzu da ya musulunta sai suka ce sharruna wa ibnu sharrina in kana neman mutumin banza a cikin mutu shine haka babansa ma yake dan gadon banza kenan fantaqasuhu suka yi ta sukansa suka yi ta zaginsa qala sai yace hadha alladhi kuntu akhafu ya rasulullah yace to wannan shine dama abin da na gaya maka shine abin da nake tsoro saboda haka Allah yace kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah Allah yace ka ce da ka tambaye su ka gaya musu ka ce duk wanda ya zama abokin gaban mala'ika jibril to mala'ika jibrilu shine wanda ya saukar da alkur'ani a cikin zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya ce da bishara ga mu'minai man kana aduwwan lillah duk wanda ya zama abokin gaba ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da mala'ika jibril wa mikal da mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwul lil kafirin to ya kwanda sanin cewa Allah yana gaba da kafirai kenan duk wanda yake gaba da mala'ika jibrilu ko yake gaba da mala'ika mika'il kafiri ne shi kamar yadda duk wanda yake gaba da Allah da mala'ikunsa da sauran manzanninsa ya zama kafiri sai ce wala qad anzalna ilayka ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinat Allah ya ce hakika mun saukar maka da ayoyi bayyanannu gashi sun tambaye ka kuma an yi maka wahayi ka ba su amsa ga sauran ayoyi bayyanannu mun saukar maka wa ma yakfuru biha ba wanda ke kafulce ma waɗannan ayoyin illal fasiqun sai fasikai fasikai fasikanci iri biyu akwai fiskul amali akwai fiskul i'tiqadi akwai fasikanci na aiki wanda wannan baya fidda mutum daga musulunci mutum yana musulmi amma fasiki ne shi yana zina yana karya, yana kaza yana wasu ayyuka na fasikanci to wannan baya fidda shi daga musulunci ko da ya mutu bai tuba ba yana karkashin mashi'ar Allah ne in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya masa azaba gwargwadon laifin da ya aikata amma alfiskul akbar wa huwa fiskul alfiskul i'tiqadi fasikanci mafi girma shine fasikanci na akida mutumin da ya mutu da mummunar aƙida game da Allah game da mala'ikunsa game da manzanninsa game da littattafansa game da ran tashin alkiyama da sauran ayyuka na aƙida to wannan shine fasikanci mafi girma wanda ke fitar da mutum daga musulunci wanda in mutum ya mutu a haka to wannan shi babu shi ba aljanna shi sa Allah ya ce wa ma yakfuru biha illa alfasiqun ba wanda ke kafulce ma ayoyin Allah in ba fasikai ba fasikai fasikanci na kafulci kenan Allah sai ya ce awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhu Allah ya ce wai me yasa ne kan su yahudawa duk sanda suka yi alkawari wani bangare daga cikin su sai sun yi watsi da wannan alkawari yanzu dai ba mun ji sun yi ma annabi alkawari cewa in dai ka ba mu cikakkiyar amsa noyin nan tambayoyin da zamu maka zamu da zamu maka zamu musulunta ba amma da ya ba su amsa ai ba su musulunta ba to shi yasa Allah ya ce awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhu wai me yasa ne kan su yahudawa duk sanda suka yi wani alkawari to wani sashi daga cikin su sai sun yi watsi da wannan alkawari Allah ya ce bal aktharuhum la yu'minun da yawa yawan su basu da imani ne ba su imani da Allah ba so shi haka ba yahude yake in dai za a yi alkawari da shi ba a taba yarjejeniya da ba yahude kuma ya cika ba ba a taba ba ba a taba ba in za a shekara ana alkawarin zaman lafiya da ba yahudi to in kaga ya cika wannan alkawarin bai samu dama bane innahum in yadhharu alaykum yaljumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada in yasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun saboda haka shi ba yahudi haka yake in dai har in dai har zai samu dama to duk wani alkawarin da aka kulla da shi aikin banza ne Allah ya ce walan ma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tattare da su ya fa tabbatar ai mun ji cikin abin da annabi yake gaya musu ina gama ku da Allah da ya saukar ma annabi Musa da attaura kaga wannan abu ne da suka yarda da shi yanzu annabi yana tabbatar musu cewa da gaske ne Allah ya yi mai Allah ya turo annabi Musa kuma ya saukar masa da attaura shine musaddiqul lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tattare da su Allah ya ce nabaza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka yi wurgi da littafin Allah a bayan bayansu suka ɗauki littafin Allah suka yi wurgi da shi wurgi da littafin Allah ba ana nufin shine ɗaukan gudan alkur'anin ka yi wurgi da shi ba a karanta ayoyin ka fahimta ka san me ake nufi amma ka yi watsi da shi shine nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim shine wannan shine ma'anan ɗaukan littafin Allah mutum ya yi wurgi da shi a bayan bayansa Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su da ilimi kai ka ce ba su sani ba in kaga suna aikin banza wanda kuma wannan shine irin ayyukan da yawa daga cikin mutane za a karanta wa mutum ayoyin Allah ya ji cewa Allah baya son kaza Allah yana son ayi kaza amma in kaga yana aikata wani aikin kai ka ce bai taba jin Allah ya ce annabi ya ce ba ka annahum la ya'lamun to wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa shi yasa kullun a sallah muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka raba mu da hanyar waɗanda kai fushi da su ka raba mu da hanyar batattu su waye waɗanda Allah ya fushi da su sune yahudawa me yasa Allah ya fushi da su shine sun karanta sun ki aiki da shi su waye batattu sune nasara su kuma ba su zuwa makaranta ba sa koyon karatu sai dai su yi ta aiki da jahilci to mafiya yawan mutanenmu yanzu mun koma wa'inan ɓangarori guda biyu ko dai wanda ya karanta ya take ko kuma wanda yake bautan Allah bisa jahilci wanda kuma duka bala'i da duka kuskure shi yasa Allah ya ce ka annahum la ya'lam in kaga suna aiki kai ka ce ba su da ilimi ne kai ka ce ba su sani ba Allah ta'ala ya samu dace to za mu ji duka waɗannan ayoyin da har ayoyin da za mu yi ta karantawa a gaba kusan har zuwa ƙarshen Ramadan ɗin nan za mu ji duka Allah yana ta mana bayani ne akan makilcin Yahudawa duka Allah yana ta mana bayani ne akan makilcin Yahudawa da yadda Yahudawa suke ɗana tarko ga musulunci da yadda za su bi duk yadda za su yi sai sun ga bayan musulunci dama Allah ya ce yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun Allah ya ce suna so su bishe hasken Allah da bakunansu amma Allah ya ce Allah ya ki Allah ya ki illa an yutimma nurahu Allah ya yi alkawari sai ya cika haskensa fal walau kari hal kafirun ko da kafirai ba sa so addinin musulunci sai ya kai inda Allah yake so ya kai ko da kuwa ba sa so to za mu ta jin yadda Allah yake nuna mana makilcin Yahudawa insha Allah yadda Allah yake ta nuna mana irin shirinsu da kaidinsu da makilcin da suke shirya wa musulunci Allah ya tsare mu daga sharrinsu Allah ya maida mu kaidinsu ya koma kansu duk abin da suka kulla na makilci Allah ya maida shi ya koma kansu yan uwanmu musulmai da suke karkashin azaba da wahalarwa da tashin hankali na waɗannan miyagun bayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo musu agaji Allah ya kawo musu agaji Allah ya kawo musu agaji waɗannan yahudawa da duk masu taimaka musu Allah ya tarwatsa aniyansu Allah ya wargaza lissafinsu duk abin da suka kulla Allah ya maida su kansu Allah ya mai da shi kansu ‘yan uwanmu musulmai Allah ya kawo musu ɗauki Allah ya kawo musu agaji Allah ya kawo musu sauƙin wannan al'amari da suke ciki mu ma Allah ya ƙara mana zaman lafiya da aminci matsalolin ƙasanmu Allah ya yi mana su matsalolin jihar mu Allah ya yi mana su matsalolin gidajenmu Allah ya yi mana su matsalolin ɗaiɗaikunmu Allah ya yi mana Allah ya mana albarka baki ɗaya magabatanmu Allah ya musu rahama in lokacin mu yayi Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم